الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين وتسعة shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba tatuttukan da suka shuɗe muna cikin wannan littafi mai albarka a kabun jana'i wa bid'aha tali na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mun kuma wato shigaccin babi na uku inda ma da yake cewa ma alal hadiri na ba'da mutu abin da yake kan waɗanda suke halarci bayan mutum ya mutu menene akan sannan muka shiga fakara ta sha bakwai a ciki muka karanta adaba a cikin cewa idan mutum ya mutu aka ɗauke ransa akwai abubuwan da ake bukata abu na farko za mu yi da kafin abu na farko aka ce ana so a rinse idanunsa sannan a yi masa addu'a saboda hadisin musulama Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda yace annaba dai ta zo ya shigo gurin Abu Salama lokacin da aka yi masa shahada ya rasu lokacin idanun da ya kaskafe annaba dai salatu wassalam sai ya rufe maki da rufe cewa idan rai ya tashi fita wato yana wikilu saboda aka ce aka dawo da idan aka rufe sannan bayan wannan kuma mun yi abu na uku shi ne wato alintiɗe shi idan mutum ya mutu rufe shi aiki daga nan ne muka yi magana akan irin wawanci da shirni da ban kaura da wasu ke za ka mutu mahaifin zai wuce zai doke shi a hoto a kan gada da wuce ya tura a kai mahaifin ka ya rasu sau wannan abin da kai masa inda da ran da wato sai an ɓantar maka a kai Allah sai mutum ya ɗauke shi a hoto ya tura wai a sa wai mahaifin ya rasu ya masa addu'a ka tura masa asiri kawai ka tura shi a duniya wanda da yawa za ku ga mutane wasu da yawa ba su san menene wato amfanin turkiyar indiya ba Allah saboda shi ko wannan turkiyar indiya a yanzu ana so a san waye kai cv ne na mutane za a iya komawa iya hostel din da kai kawai a kalla amma zai ga musamman a irin wannan guguwar abubuwan da ya taso na zaɓe da abubuwa sai ga kowa yana da kar abin da yake so wannan cv din ka ne shi ne yake interpreting waye kai wani irin mutum ne da shi za a fassara ka zai ga mutum ya dau mahaifin wani ma dan uwansa wani ma an sa ma auduga a hanci ko baki kuma ya tura shi a hoto wani kuma ma rauni aka yi masa ta hanyar hatsari ya mutu shi ya cancan da kamanni kuma ya tura shi a hoto to daga nan muka gane cewa lallai ba daidai wani domin annabi alaihi salatu wasalam abin da ya umarni shi ne abin da zai mutu domin lokacin da ya rasu kamar yadda rana ya take faɗa ta ce an lullube shi da wani mayafi dan yaman wanda yake fari ne mai zane zane ka iya cewa kwatin mai zalla abu na hudu wato a hadisi aka awa bayan mun fahimci cewa idan mutum ya rasu lokacin da yake aikin hajji saboda haka ba a lullube masa kai har muka ga hadisi ibn abbas cewa lokacin da wani ba Allah dabbar ta kada shi ta taka maruya ga abin da wato ya faru da annabi ya ce masa wanka a zaman da kabarin nan guda biyu da yazo da jiki ne kwarjalle da kuma rida mayabi alil da bai ta yace kuma kana sa ban jarabe ba a sa wanda ya harma da aikin hajji jarabe domin wato ana so ya tashi rana alkiyama yana talbiya labbaik allahumma labbaik shi ko wanda ya shiga wannan harami ka ga ya tarari na ran da ya wanka ne daga nan kowa ruwansa da tarari sai ya gama aikin haji sannan mun fahimci cewa abu na biyar cewa a gaggauta a gaggauta wato yin shi bayan an tabbatar da ya mutu bayan an tabbatar da ya mutu to a gaggauta a kin shi saboda hadisi da muka kawo shi ma asiri a hukun janazati ko bin janazati to daga nan ne sai muka zo wato gurin da malai yake cewa fil babi hadithani akharani asrahu min hada ina ganin ne ya kamata mu kai mun gudiya guda daya amma dan karatun a tuno shi sosai mun yi recapitulation mu fara da a baya jabi na 23 yake wa fil babi a wannan babu akwai hadisa da zamu biya shi da sauri akwai hadisai guda biyu asrahu min hada wannan sun fi wannan fitowa biyu wanda muka biya ne amma ne to sai yake cewa sun bi su fitowa fili walakin nahu ma da'ifan sai dai su kuma ba su inganta ba a aradna anhu ba mun kauda kai gaban su domin me ba su inganta ba amma hadisi al-awwal fa huwa hadisi Umar marfu'an hadisi na farko ya zo daga Abdullah ibn Umar hadisi ne marfu'i wa ma udhifa lin nabi marfu'u to saboda haka sai yace wa lafzu lafazin sa idza mata ahadukum fala tahbisu idan ɗayan ku ya mutu kar ku tsare kar wanda ya tsare shi idan ya mutu abin nufi kar ku ajiye shi a yi jira a ce sai wani ya zo daga Lagos ko Abuja wa asiri auzihi ila kabri ku yi gaggawa ku kai shi kabarinsa sai ce wani yukura inda hadihi bi fatihatil baqara akan ranta wata akan ranta wata farkon baqara alif lam mim zuwa muflihuna wa inda rijlaihi bi khatimatiha wajen kafarsa kuma sai a karanta wa abana rasulun zuwa karshe sai ce akraja wa dabarani bil mu'jam kabir wal khallal bil qira'ati 'inda al qubur sai ce min tariqi yahya ibn abdullah ibn zahab al babul ثناء أيوب ابن نهيك الحلبي الزهري مولى آل سعد ابن أبي وقاص قال إذ سمعت علاء ابن أبي رباح المكي قال سمعت بن عمر قال فذكره إذ قلت سيرتي وهذا سند ضعيف جدا saboda haka karka yi amfani da wanda ka ji an biya a sama yace isnadin sa mai rauni ne kwarai da gaske in fata aka ce hadisi isnadin sa bai da kyau shine ba shi da kyakkyawan nuni labari duk wani waƙiya da za ta faru a kowane gari za ka ji labarai iri iri wani midiya ce za ta kawo kuma su ɗauka su kai midiya kan filin yalda da alamin wai da an faɗa a rediyoyi ce ba wai a kurido ne to kurido me ya kurido a ina gaji a rahama yau rahama tanzilun min rabbil alamin ne a ko ina ballan da rayuwar social media hasbunallahu wa ni'mal wakeel yanzu ba ake zuwa ake a zauna da su misali idan siyasa ce zuwa ake a kira wasu a gidan da su a gaya musu ga abubuwan da ake so biyar da ake idan an kai wani mataki in an bata wa wani rai za ka ga ya koma kan gurin domin an bata wani rai a nan wancan ya ce to shi ne sassan ka kayan tarihi wato mugun sassu mara inganci to shi za malaman hadisi za ku dace isnadi isnadi shi ne a samu cikakken sir misali jirgin example in zo kawai na zaune yanzu in ce wata rana saddauna ina fadar da kawai da yake mu kaza kaza da yi wani labarin shi ko yin in ji ya ji ko kowa bai magana ba da Abdullahi zai ce an karɓa sallahu wanda ta daura ta ke ni ko ma da mun da shi da wanda ta daura ta ke ni ya yi da dauna jin da dauna ce shi ko Allah ya ga an kawo kuma mu kyakkyata kowa zai yi dariya ana da kalla yi dariya ballan jana ce dan godiyo ya fara inji ya gaya to amma idan na ce saddauna ya faɗa sai na ce ya gaya wa wani shi kuma wani ya gaya wa wani har abin ya zo can kan mahaifina sai na ce mahaifina ne kuma ya gaya wa to saddauna ne ya faɗa amma shi ne sinadi shi na faɗi sinadi an ji ya kai shi ne faɗi sinadi shine su idan zarar isnadi yayi lokacin da aka yi hayaniyar ban shekara da kunne na akwai wanda na ji ya ce lokacin ban shekara na ji nawa kenan 2007 da kunne na na ji wani yana ba da labari yana cewa wallahi wata mata da jaririn da tana harbi yana harbi na rance ba da Allah ba wannan da kunne na na ji yana fara dan Allah wannan ruwayar ko kuma yake faɗa an burin ya ji ya gani shi ne wani tunani shi ne wannan haddasana haddasana da za ku ji ana haddasana wani haddasana wani haddasana ba wai da ka mutum yake ci ya koke ne hadisi kaza bi din ganta ba tab shi ne tunani to shine ma da yake gaya mana a yake sani sanadun da'ifun jiddan isnadin mai matukar rauni ne inda za a zo a samu a wannan tattalin ba a samu wani shakakken magareci ai a cikin mutane abokai ba a kowane da yanzu yana gina za su wuce kawai kawai da ke ciki domin an san akwai da yadda da yanzu zai yi kai tsaye to da an zo kansa yin isnadin duk mutanen kirki ne da an zo kansa sai a zare ya ya ya rusa isnadin nan gaba ɗaya ya rusa shi to shi ne yake gaya mana wala huwa illa ta ne yake illa ta biyu al'ula ta farko albabu da ga irin sunan yace wannan babu da din da'ifun kama qala al-hafiz fi taqrib yace da'ifi ne ba daukan maganar da zuwa ba ta sai da din din da iskar barka yanzu ne gaba da labari ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza الثانية نبي شيخ أيوب ابن زهير فإنه أشد ضعفا منه أي وليوا ما تقول تنتهي لنبي شي ما لمن ناسا يبي تكيا ما لمن ناسا to sai ce da abahu abu hatim wa gairu domin abu hatim ya rauna na shi da wani sa wa qala al-azdi matruk shi imam al-azdi ma cewa matruki in aka zo ana magana in kana so a zaba ka kai simple wa qala abu zur'a munkarul hadith abu zur'a yake duk inda ya magana ko Allah yake guda ɗaya ne kai zaka tabbatar da guda ɗaya ne in dai ya magana ba ruwan ka da وساق له الحافظ باللسان لسان الميزان امام الحافظ امام الذهبي كده يا بلا cikin اللسان هذا حديثا اخر ظاهر النكارة هو ظاهر النكارة هو ظاهر النكارة wato ya faɗa a cikin wanda wato a cikin littafin sa lisan wanda abinda za a yi wa inkarin mashalancin nan a fili yake min da ya ibn abdullahi ta hanyar ya haifu na abdullahi a tattara a yi al-mujahid a nizar umar marfuwa sun matsala sannan ya ce me ya ce wa ya haya za'ibun lakin na hula wato ya tami da hada shi ya ya za'ibi ne sai dai babu zanta a samu ambiguity akan wannan cewa yaya wani ake nufi ko kuma a wato kalmar da ya kawo tana da hajjar da mu babu ihtimali domin shine ihtimali wato ambiguity babu babu itibari akan wannan wannan ya hayar da ake nufi sahihu shi ake nufi fa idza arafta hadha fal ajab ma da yake idan duk ka san wannan abun mamakin min al hafiz daga hafiz haitu qala fil fath inda yake wada a cikin fatahul bari mujalladi na uku shafi na 143 fi hadithin dabarani hadha akan hadithin dabarani wannan da yake cewa isnadun hasan abuwan dan na ce zahabi ibnu hajar ne ke zuwa al-hadith ibnu hajar to lokacin da ya zo wato a cikin fatawul bari domin fatawul bari ki amfanin da shi ne in ka dau hadisi za ga wato zai ta tattara ba ruwayoyi domin shakon jumni ya shiga fatawul bari shi za ka ga cewa ibnu rajab yayi wato yayi littafi sai ne yayi littafi fatawul bari sai ce la hijra ta ba'da al ai bayan fatawul bari ba wani littafi da za ku mai don fatawul bari ya yi suka littafi amma tabaka a cikin shiro babu fatawul bari to wallahi hankali ne domin zai ɗauko hadisi duk wasu lokuna da kake ji za ka iya ɗauka hadisi iya bayanan da kaje kai lantarki domin duk zai kama tsoro ya gaya maka cewa kaza kaza kaza kaza to abun mamaki a fatawul bari ko da wato ruwaya da ibiya ce ko ba da yake in ya tashi kawo da yana ba da cewa wata inganta to abun mamaki ne zo a nan sai zabu wahayi li kulli jawadin khabwa bal khabwa kullu mur'in fi ma yurmadi dan adam da yake ne shiga goma ba li kulli jawadin khabwa kowanne girman doki yana da irin da da saboda haka shine da arabtaka da yazo je manta yace hadisin nan da ya bawa illa ba hadisin da al-lisan yazo yace kuma isnadin haka bayan ya faɗi illolin wa nakalahu anhu shaukani bi nayi al-awsar imam shaukani ya fitar da shi a cikin nayi al-awsar shi kuma sharhi ne na al-muntaka na ibn taymiya ba ibn taymiya ahmad ibn abdul halim ba shi ma littafi ne da kana to kamuri yana da kyau kamar da ke yi mujalladi uku juz'i shida wa qarahu ya tabbatar da shi wa amma al-haythami fa qala fil majma'i amma al-haythami ne ya fada majma'i zawai mun fada a baya cewa az-zawai tsare tsare da aka yi al-dattabai to shi kuma da yuzu zai tattara shi gaba ɗayan sai kira shi majma'i zawai az-zawai gaba ɗayan sa tattara su guri daya shi ma littafi ne da yake da wahalar samuwa ma to sai yake rawahu tabarani fil kabir tabarani ya rawaito a cikin al-kabir as-sagir al-awsat bi yana da wa bihi yahya ibn abdullah al-babuli wa huwa qarib shi kaga da yanzu zai faɗi illa ne da hadisin akwai wannan bawan Allah babuli shi kuma garibi ne ya ibn abdullah wa fatahu annabi ayyub bin luhay sannan ya mamanta ya tsere mata cewa akwai ayyub ibn luhay wa huwa sharrun minhu malamin ya ba ku ya bi shi jami kamata baka kamar yadda ya gabata to karin mu shine wa amma hadithu sani amma hadisi na biyu ba huwa an husaini bin wahwah wa bi ya zo ne daga hadisin husaini dan wahwah anna talhaka bin al-bara mariba dala ibn al-bara ya yi rashin lafiya ba ta hu nabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu sai annabi ya zo dan ya gaji fa qala fi inni la ara la arada alhada illa qad hadatha bi al-maut ai kallon da nake wa Allah ba komai ne ba ko da irin kallo nake masa wa fati wanda wato alamun mutuwa ya guduro masa kamar yana cewa mutuwa ce kawai yanayin da yake nuna da wahala zai dai fa adilu ne ni yace ku sanar da ni dangane da sha'aninsa hatta ukidahu ba usalli alayhi hatta zo halalle shi ne masalla abin nufi zan tafi in yaro su zo ku biya don mutuwa ne wa ajjaluhu sai suka yi gaggawa kai shi bayan ajjaluhu ma Allah jayi suka yi gaggawa suka gaggauta fa inna la yanbaghi li jibati muslimin suka ce ai baya bai kamata ga gawa ana cewa jifa mushi amma ba ka kira mugawar mutum mushi ba sai ya ce wato a mugawa lidibati muslimin an ce wa wata bai da zaharanai ahli suka yi gaggawa cewa bai halatta ajiye gawar mutum a tsare ta a tsakankanin iyalansa bai halatta ba wannan dalilin ya sa wa suka yi gaggawa suka binne shi kawai rajahu abu dawud wal bayhaqi a cikin littafin da wafi arwa wa yuqalu azra to shi kuma ga illar za a faɗa kace a cikin hadisi akwai wani arwa a isnadin wasu kace a azra ibnu sa'id al-ansari an abi wa kilahu ma majhul wa ne mutum yace to da azra din da urwa din duk ba san su ba majhul al-hali ko majhul al-ayn majhul al-ayn majhul al-hali an san amma ba san mu ba kamar aure ne mutum a zuwa ya ba tambaya ce to gaskiya na dai san shi amma dabi'a da abin da yake maka to shine wajhulul hal ka san shi amma baka san halin sa wajhulul aini kuma baka ma san shi ba yanzu za ka kai bincike a kan to shine wajhulul aini to sai ce um kama kala al-hadith bin taqrib kama da hadith ibn hajar ya bada cikin at-taqrib ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة yace dalilin da ake kafawa da hadisi Abu Hurairah alama da karna wata abin da muka ambata inna ma huwa bina'an hakika ana gina shi ne ala akan cewa annal murada bi asri'u wato abin da ake nufi da cewa asri'u bil jinaza da muka biya a baya to sai yake cewa asri'u din shi ne al-isra'u bi tajhizi ku gaggauta kin tsayi shi da ake so ai sai an ga wacin daji ba sau in dai ba kaza hausa ba sannan a gaya wa jibin shi kuma da an gaya mai yanzu to to a kika wa jin daji ana nuna cewa ne kowa a gidansa an kewan gangawa wannan misali da ke bayarwa kamar mai bayanin da malami yake kenan to kaga mutum da ba iya ba ko dole a gaya ji ma da lariya mu ko kuma za a ra bukata wani abu na tukunya da da kabani dole a gaya mata wurin dan a tanada to sai ma da yake wa amma ala alqawli bi anna almurada bi al-isra'u bi hamdiha ila qawliha amma magana da yake cewa wato ana nufin gaggautawa shine a dauki gawar a kai ta kabarinta bala ya timmun istidlalabi kafa hujja da wannan hadisi bai cika ba wannan hadisin kama hujja da jibi gaba wa hadal qawlu huwa alladhi tazharahu al-qurtubi wannan ita ce magana da Imam al-Qurtubi ya rinjaya shine istizhara zaka da an ce hada qawlu zahir in kana karanta bidayatul mujtahid kar ka dauka ana nufin wanda yake a fili a wanda ya rinjaye ne amma qurtubin wanda al-Qurtubi al-Maliki mai al-Jami da Ahkam al-Quran ba shi ba malamin bukari domin yana da domin alƙurɗuri a yi nisba ce ko dangana shi aka yi zuwa daga ƙurɗu ba ɗan alƙurɗuri ba shi ba malamin bukari sun man nawawi sannan imamun nawawi wa ƙawal hadis alƙawal al'awwal alhadis ibn hajar ya ce zancen farko da cewa a kinsa gawar ta fi ƙarfi bil hadisai illadaini da kallamna anhu ma alifa saboda wannan hadisan da muka yi magana akan su rubutun nan tazu shine alif wanda muke magana akan wala yakfa ma bi ma da yake duk kutun da dawa abin da yake ba wuya ne abin da yake cikin zuba ji zan bi buyan maka ba domin an gaya ba kowa ya san me a cikin abin ne ba zai inganta ba da ya kuma tsara azra da urwa a cire hudun jilal shi ne abin da yi cewa yi dama maganar da yake tun farko tun wancan lokacin da muka biya cewa wato da ana kafa da ya kawo hadisi abu wuri da zini dama magana a kan tayi sai ya ce akwai hadisan da suka kun shi fitowa fili inda ana kafa hujja da hadisi ba'ibi da su za mu yi yake amma saboda illolin su ba goma da su da ingantaccen zalibai shi da ai da yake shi makaliki hadisi ne mala albani shi ne kawo ma dan karka zo yace in da dan inganta su kun ku sauki a kawo su a matsayin da ne ne da wata abubuwa shi ne bayanin ne domin wani sun kafa hujja da su a wasu wuraren da yake duba da yake kamar kuntubi da imamun nawa na'am saboda amana ne simple amma da ilimi domin manyan malamai sun kawo su a matsayin hujja to amma a mama da ta ilimi shine a kawo su a batun cewa ba ta inganta ba amma dai magana tana nan shi kenan to sai ma da yake wa hunaka hadithun sani wa huwa mashhurun jiddan baina al-amma akwai hadisi na uku shi kuma ya shahara eh kun san shahara a ce kamar kamar wani hadisi za a ce ya gyara ran azumin kuran da yau ko eh alafi amma musamman ran azumin kuran ga su hobi a kauye za fada eh abu gabu da halali ilan layi abu a haku ya ke cewa abu gabu da halali ilan layi a salat haka ke ma hadisi ne wani huri abin wato mafi kin halali halali a gurin Allah shi ne take wace huri ya ji har amma ta zai riki to sai ce wa huwa huwa jini ikramul mayyit dablu yake wannan hadisin ya ji har wai girmama gawa shine ka binne ta ka girmama ta shine da sauri abu ne mala yake wa huwa la asla lahu kun san hadisi ba aka ce la asla lahu wa la hadisi da'ibun jiddan da shi domin shi hadisi da'ibun jiddan yana da isnadi amma an gano a isnadin akwai rauni shi ko la asla lahu ko isnadin babu kawai a zuwa ce a za ka ji ka ce a tire da baba ko da ke kafadi kafadi isnadi ko ka ce tire da baba to wai ya ba ko kuma dini ko wallahi dini ana fara duk labarin da suke zuwa yanzu kaza kaza kaza za ka yi dani ka duk yau din wallahi wai da su ka gidan su na taɓa ba ku labari ko muna gidan margayi ya ayi ya mu Allah ya maka rahama wata rana amira ana yi program aka yi kwana tara muka yi mala ahmad lemu da so da zakkanur ɗansu da ita ana wannan program din wallahi limamai ne da yawa dan na ji na ko an kan da ke garo a cikin kuma na jawoyi haka haka haka to sai aka zo aka wani abu tani rumor ke kiransa ko wispa kawai sai aka yi ana so a gane inganci tunani kawai sai aka sa aka yi takin aka kewaye aka zazzaya kowa yana da yin gabar kamar ni ina nan sai da manta na can wurin mala aliyu sannan haka a ita tafiya sai kawai aka dan rubuta magana ba kai kankanuwa can wato complex sentence shi kawai aka bayar aka ce na farko ya haddace ya haddace sai a karbe ta kasa ya ka ce je ka gaya na ji sai yi na ji na gaya ya da masa da na gaya ma sai a ce to kuka gaya ba su kowa yi je gaya malamin yau ya je gaya ma gaya wa dakta haka bayan an gaba tsaf sai kawai aka da kalemu ya ce to kowa zai je faɗi mai aka faɗa na rantsi da Allah kafin ya yi kewayo gaba ɗaya zancen an yi gaba sosai duk sun yi yamma sun yi kudu dan zan kankanin zance ma an yi distortion dinsa gaba ɗaya ya canja kawai ni tunanin da ne na to na ce ni ma wai fa kenan to kuma dan me yasa wani zai dau kawai ya ce ko ya ji wai na in ba shi da aure ya cikin domin da ta san gurin ko ya ji wai na fulawa ko ya huta ba kai da tsakani da Allah tsakani da Allah to yasa in ja'akum fasiqun bi nabain fatasabbar kawai duk labarin da zai zo ma wallahi ka zaune shi za a naba ne da ya zo da ya ce bi haddin muslimin min al-kadhibi an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya yi kiji mutum a kira shi da tattan makarici domin in idan ya zauto duk abin da ya ji ya zanta hadisin bukari in dai kana so mutum ya zama in kana neman makaryaci to duk wanda zai zama duk abin da ya ji ya faɗa to wannan zai zama makaryaci ne domin zai ka faɗa abin da za a tsoci ko yi kira to shi ne illa to yanzu duniyar da muke ciki kira kawai sai wani ya ce koci kawai ya ya rubuta wani abu kawai haka kawai na ƙarya ko bai da so na ƙarya shi ba Allah mara wajen sarki cewa ya mayar da zumin kawai illa da yanki raqibul aqib ولا تخاف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك idan kai ne wasa kake yi Allah yana wasa da kai ne sannan mu koma cikin suratul nur Allah cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ko sai ne wa aydihim to nake da ba a kiyaye gurin alsinatuhum wa aidan wani ɗauka ke rubutu kai wai Allah ba ruwan da rubutun sai ce wa aidi biyu kenan da hannayen bayan harshe hannu sai ce wa arjuluhum da kuma kafafuwan wannan sai sun ba da gida da duk abin da ka rubuta wallahi sai ka ba da gida kan shi ta hanyoyi ne da social media in ka ga dama za ka iya amfani da ta hanyar dawa da nutar da mutane wasu abubuwa amma in ka in ka ga dama za ka iya kai ka kofar jahannama ta ajiye ka alif ta dawo kuma sai ka shiga su yi sa babban illar da social media ta ke so wani yanzu tana so ta zuba wa da mutane imanin Allah to shine abin da malai yake gaya mana a nan yake cewa أين المكان نعم yawwa sai yake wa wala da hadisin zalimin ko to sai yake wa wala asla lahu ba shi da asali kama bil maqasid al hasana mai yi zuwa cikin littafin al maqasid al hasana ne takawi na imamu takawi shi da imamu munawi malamai ne gaskiya suke wa azizu sai wa yace an yarfa ruhu fil baladi alladhi ma tafi bakara ta gaba shine abin ne mutum a garin da ya mutu wanda jiwa kun ga zai hakuri ko wanda ba haka ake yi ba sai dai wala yanqulu ila ghairi kada a dauko shi a kai shi wani garin kada a koma لأنه ينافي الإسراء المأمور به في حديث أبي هريرة هذا هو القول سيدي أنا قوي واتو الإسراء gaggautawa al-ma'muru bihi wanda aka yi umarni da shi da yake fi hadisi abi huraira al-mutaqaddim me zai yi ba da hujja da wannan hadisin jiwa saboda na lahu ma'ilaka amma wato aqilan ne saboda suna da illoli sai yake saboda abin da yazo a hadisin abu huraira asri'u bil jinaza ونحوه ونحو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ونحوه كي مثال الدين حديث جابر بن عبد الله لما كان يوم أحد ranar da aka yi uhudu shekara ta uku bayan hijira humina alqatla li yurfanu bil baqiya an debo gawo gidan abin ne za baqiya fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai kirar manzo kira da wanda Allah tabbata gare shi yayi la inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'murukum lalle annabi kira da abin da Allah tabbata gare shi yana umarta ku an tudfanu alqatla fi mabadi'i ku binne wannan gawawwakin shahidan nan ku binne su a guraren da aka kashe su a nan gurin karku abin nufi a garin da aka kashe su ku binne su a nan ba da ma hamalar ummi abi wa hali bayan mahaifiyata ta ɗauko mahaifina da kuma wato kawuna amma kawun ba wai ƙanin a'a mijin kanwar mahaifiyarsa sai dangana mutum kanwar ba an ga kawun da ne ko tunda ya gama gwagwan da to sai ce da kawuna bayan ta ɗebo su adilai ne a bangaren ne tunda mace ce ta ɗebo su kun ga aka ɗauko yanzu jaki aka ɗora masa wannan bangaren ai tana da da kaji ko nan da nan to a ciki ta zubo sai wannan bangaren ɗaya nan Allah ba a nan ta kafo وفي رواية عادلتهما تديريتو سيرا لن سيرا على ناضح أكن تاغوة دوما أنا كرا تاغوة da nabish ko annawadih shine kuma jami'i taguwa da saboda ne suke da wannan saboda ana ta ta teban ruwa a gona litarjinahu fil baqiya da dai wani ne dan ta hunne sa baqiya faraddu ko wato faraddu wa bi riwayatin ko faruddu mabniun lil majhul sai aka mai da su duk wanda suka tawo da su sai ku da bare da shine faruddu sai aka mai da su wa bi riwayatin qala wa ta riwayat jawi faraja'nahu ma ma al qatla sai muka mai da su tare da sauran waɗanda aka yi wa shahada haitu qutilan a inda aka kaje aje abun ne za أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه ابن حبان صحيحة ذاته والرواية الأخرى له أي رواية ما تابت وأحمد إمام أحمد مسند جلسة حديثين جيوة ولن دوا أربعين دولة هنا نن أقول لهم من مجلد يكي قوم بمعنى جيوة na musnad na Ahmad wal bayhaqi da bayhaqi bi isnadin sahih wa qala tirmidhi hadithun hasan sahih hadithi ne hasan sahih shine mai wannan dama tamta wa ziyadatu li ahmad fi riwayatin yati bi lafziha bil mas'ala fakara ta 80 yace ziyada ziyada qalbi imam ahmad yayi zai zo a fakara ta 80 nan gaba walidhalika qalat aisha shi ta na aisha tace lamma ma ta akhul laha yayin da wannan uwan da ya rasu biwajil habasha a tsakan karin duwatsu a can Ethiopia a habasha shine biwaji akwai fa umila min makani aka dauko shi daga inda ya mutu din za a tore shi madina aka ba tore da aka kawo shi tace ma ajidu bi nafsi aw yuhzinuni bi nafsi illa anni wajidtu annahu kana fi binati makani ma ajidu bi nafsi ba abin da ya fi tsaya mun a cikin raina aw yuhzinuni bi nafsi ko fi damu na a raina illa anni wajidtu kun ga tana da damuwa ta ne mutuwarsa to tace amma ba abin da ya guda mun da fiye da ni wato tace na zo a ce annahu kana da dina cikin makani ina ma abin ne da abin da ya ba wai sai an dauko shi daga masa an dawo mana da shi kano ba eh saboda wannan abin da ke ya guda mun da saboda an saba wa sunnar annabi alaihi salatu wasalam wasiya za mu zo akwai gaba ana nan gaba yanzu nan ga tana kaya ka tambaya akan gaba akhraja wal bayhaqi bi sanadin sahih wa qala an-nawawi fil azkar in kana da azkar mujallad dai ne shi ma za ka yarda yake shi ma Allah azkar wa azini ya kamata ka neme shi dan bai da tsada ai fi dubu ɗaya ɗari biyu ba wa idza ausa idan ku yi wasiya cewa bi an yi kala ila baladin akhar cewa in ya mutu a dauke shi a kai shi gari kaza kaza ko da wai gido yake ya mutu a maka ko a madina to a kai ki gari kaza wata baiwa Allah da akwai wani alazin tare dangana nan wajen dare mahaifiyarsa shi kansa kaga dattijo ne mahaifiyarsa shekarar ta inda wajen biyar ta tafi umara satin nan da ya wuce ta je ta yi tsawa bin da lafiyar shara a tana zaune ta wuce da aka ce kawai abin ne ta yi simple a can maka umara da ne ina ji shekaran jiya ne ba bai kwana biyu ba to kaga shi ne daidai domin yanzu aka ce ɗauko ta ba kafin ta zo sannan ga kuɗi da za a kashe ga cike-cike da za a to sai yake mala yake idan ya irin wannan wasiyar yake la tu nafadu wasiyatu kar ku cika ba wasiyar don ba a cika wasiyar sabo a gari da yake nuna cewa ka cika diban Abu Ayyub al-Ansari mai farin gida da tijo mai farin gida da yake ce Allah alaihi salatu wasalam ka san gawar da tana kusa da fadar babaro ka je karanta tarihi ka gani Abu Lahab kuma gawar da na maka sai aka yi ne a tabbata da abin labin yanzu ma na tsine maka wa tabba kada ce gawar ka a maka ba shi ne wato mahallin wato mahallin nazar din ba ba shi wani ta rike da example ka rike wannan Abu Ayyub al-Ansari Khalid bin Zaid ko to gawar da tana kusa da gawar wai baba roba kusa da fada da wallahi a nan gawar da take domin ka je karanta tarihi da zaka kusa da gurin ya rasu ana aka binne shi abu la kuma yana ba shikenan kawai abin da ba a so a dauke ka a kai ka wato makamantar ya makamantar nan da kala rayu ke yawan fada wannan kabalin raka yace kawai a kai ka kabalin raka ne matsala gara kai ka cikin musulmi cikin kafirai makamantar kafirai a amma ta musulmi ko a ina ne an yi mutuwa a nan gandu to a so gandu a sauƙaƙa amma ni a fahimta ta fahimta ta nake faɗa a ɗauka ana ganduwa ce sai an tafi fam center ba ko taron fam center da wani taron da ba ni ce ko a ce goran dutse ɗan dolo makabatar ɗan dolo za tun da gandu ko a fatuwa yanzu a goran dutse a goran dutse har wani abu na fahimta cewa akwai bangaren da ɗan unguwa talatin suke gudu haka na gani da har na fahimta ni kai na yanzu aka yi rabuwa ɗan unguwa talatin na san kofar da nake yi Allah ba ba kawai su ɗan bangare kaza nan gurin kofa kaza ta nan suke yi shi za su kaje an yi rasuwa da yawa kawai tambayi unguwar cewa waje zan warura ne to kofa kaza za ka shiga wajen mai shinkafu ne za su ga ƙofar da zaka bi na ko haka ko ina Allah ya raba addini to kaga wannan shine abin da malai yake gaya mana anan yake to babu zanta a ce za a daugawa a kai ta fa innan nakala haramun domin dauko gawa da gurguri a kai yake haramun ne alal mazhabi sahih abda matafiya ingantacciya المختار zababbiya kuma allazi qalahu al-aktharu wanda majoritin malamai mafiya yawa suke magana akan ta wasaraha bihi al-muhaddiqun sannan ma sun kwalkwalewa kuma sun tsofto ba da abin fili za yace an yi wajin rabu abu mu lika daɗi dai ne himin bani a samu wani taki daga iyalansa su gaggawa biya masa bai gaggawa biya mata baki yana mutuwa to ai gaggawa a biya domin Allah duk inda yake fara a ayoyin gado zai ce min ba'di wasiyatin yusiriya aw dayn to ai tauji a biya man baki min mali daga dukiyarsa walau ata alaihi kullu ko da bakin zai cinye duka kudin haka yake a gwani ya ciwo bakin miliyan biyu kuma sannan miliyan biyu ake jira sai a ɗebe kudin gaba ɗaya a biya suna ji suna gani magada ba za a basu domin kudin bashi ne bashi ne hankali hankali ba za a kasuwa yanzu idan ka je shi ne wanda za ka ya biyo bashi in ya biyo in ya dace mayarwa sai ya mayar misali zai biyo miliyan ɗaya da rabi kuma miliyan biyu yake biya in ya mai da miliyan ɗaya da rabi a ƙara ma wani kayan ba wanda zai je biyo gaba ɗaya kuɗin shi bai da komai kawai a cikin yake ci kaga wannan akwai matsala sosai domin aka tashi musamman banki ba shi da hakuri wanki kafin a kai mutum gawa a kafin a kai ta duk da cewa kamar su suke wani suna ba ba don suna ba sun dan sun sani ba kawai za su yi ba ta kanda su suna ba ruwansu da mutuwa dab wallahi yanzu yanzu babu kuɗi za ka yi sun fara maganar gidan gidan da yake ciki ya kai dama ba za su baka waki ba sai an ga kana da kadara ko wanda ta haura abin da za a baka baki ka'ida kenan miliyan biyu kake so to gidanka ya kai miliyan uku ba komai sai su zo su gwanjo gwanjo kuma za su eh dole eh sun ba lada ai tun da ba niyyar bin da kai ba to bara mu je zuwa to shine malai yace um to wannan shine abin da za a biya baki walau a ta kullu fa in lam yakul lahu malun in bai da dukiya fa ala dawlati to daular musulunci kaga musuluncin da ba a so da ana yin da an zauna lafiya ki to daular musulunci ita za ta biya an to ajiya anhu ita za ta biya mata in kana jahida fi qada'i amma da sharadin in yayi kokarin biya ba da wa ciwo ba ke yi cinye ba ba shi ake magana wanda a dabi'a ta san baya ciwo ne ba to za a biya mata fa in lam taf'al idan daula ba ta yi ba wata dawa'a bi zalika ba'dhum jaza idan ba ta ma ka wuce aka samu wasu daga cikin mutane a unguwar kawai akwai wani mai kuɗi zai je gidan ya shi ne ta dawo shi yayi nafila yayi sadaka yake to aka ce ya halatta wa bi zalika hadith kun san da malam fadiyi ne da ake garin da malam hadisi Allah saboda ka san zai zo nan gaba ya gaya wa saboda kawai wani ya tsago kai shi a wa Allah ya da ne zani illa ma ta to tun yanzu sai fara dauri ka yace ma ya halatta kuma zaka ji dalilai yace al-awwal na farko an sa an sa bin al-adwal radiyallahu anhu wannan ba Allah yana ɗaya daga cikin wanda aka ji hadisin sa biyu ne kwata kwata duka an zaka nemi hadisin sa bin al-adwal domin ka ga ba sa bin abi wa kasuwa domin misali haka zo kamar uzaifa ne uzaifa guda shi da ake da su a sahabbai mashahurai manya abdullahi ko ɗari biyar da wani abu ne ka karanta al-isaba to amma idan ka je bukari ya ce an abdullahi ya yi da ibn mas'ud ne hasan al-basri hasan hasan ma da yawa to al-basri din kuma yan basran to in yace an al-hasan ya yi da hasan al-basri ne to idan za ka farkon littafi ko wanne karanta muqaddimar da zarar fa'ida don ko mula yake ba kamar bulugul maram sai ga wani yace rawul khamsa sab'a arba'a talata duka ga mutaka kuranai ga wanda yi duk an muka jiwa ya ga mu to shi ne to sai ce anna akahu mata to yace dan uwansa ya rasu dan uwansa ya rasu wa taraka talatu ya ji dirhami ya bar dirhami 300 wa taraka ayyalan da aya da mata kale yace ba aratu an tunfikaha ala iyali sai na zo in ciyar da wannan abin da ya bari ga iyalansa kale ce ba kale lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da ni inna haka mahbusun bidaini wane mutum ka sani dan uwanka an tsare shi dalilin bakin da yake kansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace fadhhab tabi faqdi anhu ya ka biya masa wannan baki domin yanzu a tsare shi yana tsaka mai wuya shi ne abin da aka faɗa da Hausa dalilin bashi yace fa zahabtu fa qadaytu anhu sai na tafi fa qadaytu anhu na biya masa bashi kuma jitu na dawo qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah kad qadaytu anhu illa dinarani yace na biya masa bashi gaba ɗaya banda dinari biyu da ya rage kaga wannan ai ya biyo da yawa dinari biyu yace su ma guda biyu inda atuhuma imra'atu wata wata ta yi laifin lafiya ta zo ta ce lafiya su kansu dinare jin bare su ba domin wata mata ta zo ta tana wuce dinare yace walai ta laha bayyana ba ta da shida kaga Allah yanzu ne ko ta ake zuwa abun matakai daya biyu uku akwai matakai da ake zuwa ko duk to sai yace kana sai annabi yace adiha bata bata fa innaha muhiqqa annabi ya ce gaskiya ta faɗa a wata ruwaya fa innaha sadiqa akwai ruwayar haka da ta zo da haka fa innaha sadiqa gaskiya ta faɗa gashi nan ma wa fi ruwayatin sadiqa a wata ruwaya yace me gaskiya ce a kabata magada ba abin da za su ka ga akwai kotun da za a je ma bayan sai ka gode Allah akwai kotun da za a je kana complain wai an mutu ba ban muku komai ba akwai kotun da za a je ba komai din kuma in za a raba muku gado ba ki za a raba muku ya ba dubu da biyu kuma ya ci kudin bashin miliyan ɗaya da rabi a gaba ku ne zakari da zulla hajjal wanda ya shi ma baki ne zakari da zulla hajjal wanda ya kwarai kuwa domin ina kudin ne ba haka za a yi muku ba to yanzu ma tun da ne ya ciyo to haka za a yi kwarai kuwa zai kun biya zakari da zulla hajjal wanda ya mata su biya naira biyar biyar maza su biya goma goma domin ina da kudin haka za a ba ku masu me a su za su duba in masu imani ne su biya ko shi kawai su zo su to ba a tsarka kuɗi inda kuɗin ya zo za a ce masu kuɗi ba za a ba su wani kuwa ba ku a ina babu na wanne a'a shi yanzu kotu shi ne na faɗa kotu ce za ta bambanci ba wani yanzu zai kalle ne ja a gaskiya ce ka faɗa in haɗo baki suke ba saboda haka sai dai a je kotu a yanzu a yadda ake kenan shi sa motsi musamman idan idan wato gado ya hada da iyali da yawa to mafi sauki shine a je kotu ba don duk da kotu sai gawa da tattai mutai sani abin ta kai sai ka ba da naira goma sai ka ba da naira ɗaya dubu ɗari dubu goma za to a cikin magadan ma wani ko dubu biyar ba zai samu amma sai an ba ta goma wallahi mu biwa za ga wani lokacin kudin da ɗan kotun ke samu ya nuna ga wannan magadan ke samu to miliyan ɗaya su waɗanda ke kuma sannan wanda za su yi miliyan ɗaya mutum talatin da biyar misali ko hamsin su kuma su nawa ne a kotun manya-manya daga alƙali sai wannan maga takardar da tara guda biyu ko uku sai dan bayan yaran kotu shi kenan na a je ka tambayo ba ruwa wacce a yanzu na kudin da suke ci Allah ya kyauta to sai ce um ai kaga sun dawo ma da wannan misali kar mu je mu bar mutane a duhu misali ai wato abubuwa ne da za a zo a yi a ce kayan da ka ce kayan da inda illa take kenan ai boko kamar boko boko ai da idan ba zaki ne shi dan boko ne kai yana nufin mugun bai waye tsiya makaryaci shine za ka an dauko an dauko mai amarya din sai amarya boko ko a ce amarya boko saboda ana ganin ta ƙarya ce an tsoro ta a doki ko abin da ya kamata wani to da haka wannan shi ne zuwa za a yi rubutu kayan da ina yadda to shi ke nan tunda kayan da kuma suna ganin za su kudin hali an bariya to shi za in ba fitina sau da yawa in banda gudun fitina misali yanzu dan dan yaro karami da da kakarsa da kuma babansa kawai suka rage ba wanda suka rage a wannan ai wannan ba ka da problem wallahi sai ku ka kira wanda kai da yake ku raba abu ba wanda ya sani shi kenan tunda wane shi kansa yaron kai za ka kula da shi ɗanka ne kai baba ta ce ta mutu sai kakar uwar matar tana nan ume abu da jima'a nan babu ba wata fitina a ciki babu alaikum salam na na haka
a nuna mutane cewa idan ma an nuna da wani abu wani sannan ya zai kara cewa shi ma za a nuna zai rage abubuwa gaskiya ne wannan na ba ga maka sai da shi
to kaga kai duka a idan makwarwa ga shi nan shi za da cewa ai ta kalan sa kai duka a idan makwarwa simple kowa ya ji akwai wanda yake lura shi saboda haka dama abin da yake zai shi na kuma ya ji wallahu da wata ali Allah ya dace da mu to sai yake mala yake wa akhrajahu ibnu majah wa ahmad duk ga jina a guraren wal bayhaqi wato malam ka san malam albani baya kwan zai da zakara wallahi kisa kaka kariya ta shi kawai in ba kai da littafin kwanciya kake a gida kawai sai shi domin duk wannan fakaratin da yake amfukon safatin da yake bayarwa kamata ya koma gida ka zaro littafin ka gaskiya ne ko kariya ne in ba ka da shi to kai shi ko ka je layi bararin ka tsayar a dan araba mun tuna ka je ka duba ko ta ligar idan ba kwashi da ita ban ba dan wani zai dalibai sun sun yayya gebe ne misali ki saboda haka sai ka je ka duba Kano State Library ko kai da kan ka babu in ka je zirin da daban aftarai ne duk yawanci za ka babu ko ɗaliban ne suka tsara da su malawar mazani ba ire-iren wasu za ka je ka babu sai aftarai kawai a sai yi markas kuma wannan sai je ka je kana yi ana kallon ka sun sa mataki a rijiyar zaki zaka markazin bukari suna da kuka duka to shine ma ne yace wa da'ul busiri imamul busiri ya inganta hadisin fi zawaid amma ba ya ga raji dan rigimar da tsiraddar dan da suke wanka ce amma da mu waka kai malamin hadisi ne da zaka zo shi kansa littafin da ya dauka yana aka ce aje abi abi ba zai da rigiwa wallahi da ran masa da hadisi suke suke ji dan me yasa ba man ta kallama bi gairi fannihi atabil adai suka ji ana duba da jabal ganin ban kaura a ciki domin ji malamin lugani da larabci suka ce za ka hadisi ka ne kani su malama hadisi ce wasu su bai ji da dadi ba gaskiya sai da wasu ɗalibai a yaman da ko shafi sau matasa suka taso da wannan abubuwa da za ku mulawa kai to saboda haka sai yake malin yi wasu ya kula hadis wani ruwaya ta zaniya da ruwaya haƙi amma ko ruwa hadisin da ruwaya ta biyu na waya haƙi ne wayar ziyara ta da ahmad fi ruwaya wannan ƙari ne ga ahmad a cikin ruwaya malin yake a tsani na biyu an samura ta biyu bindu an karbo daga samura ɗan jindu ina ga shine ba za mu ga lokacin shine na ƙarshe da za mu tsaya kun ga samura ɗan jindu ɗin nan a je karanta littafin kule ne al'usul kage da yi ne jiki da ɗaya malamin na ya kwanta mu a cikin malamin ta tsinewa wannan sahabba da abu huraira da mugira da bin shu'ba da tamara da bin jindu ya tsine musu albarka ya ce wata ya san kaza kaza kaza ya rika zakin ya ce kan wanda ya gama ganin ya dauka hatta samura ibn jindu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla ala jinaza annabi alaihi salatu wassalam yayi wata janaza sallah wa fi ruwayatin a wata ruwayar sallar subha ta aka yayi sallah asuba wallan man sarafa yayin da yake dar kana da yake hauna min ali fulanin ahad a family din wani akwai wato akwai akwai wani mutum daga family din wani dangin wani ko akwai wanda yake alaka da wani a cikin nan wanda yake da alaka da wani fa sakatal qawm kowa zai yi kun san da annabi ya magana irin wannan shiru ake saboda ne gudun kowa a yi ne zo kuma mutum ya je ya fada to kowa zai yi ruwa kake wa kana idan tada'ahum bi shay'in sakatu tabi'a su idan annabi ya fara musu wata magana shiru suke da ba alusu fa kana zalika mirara sai annabi ya maimaita haka sau da yawa talatan sai da yi da uku la yi buhu a hadu na ga ya bai sa jimin din ba la yi buhu ne ba la yi buhu ba ne a la yi buhu a hadu ba wanda ya amsa masa fa kana rajul sai wani mutum ya ce da ya ga annabi ya yi magana har da uku sai wani mutum da wanda ya ce huwa ga gashi nan ya gane dan uwan zuwa da ake nema shi kuma ya yi magana sai ya ce ya rasulullahi ga dan uwan nasa nan kare yake maqama rajul sai wani mutum ya miƙe daban wanda yake karanta larabci ya san cewa faqala rajul da kuma faqama rajul mutanen iri ne ko da wanda bane dukkan nakira aka kawo shi faqala rajul faqama rajul shi da abin da ke faɗa ta ce idan ya yi zikira in dai na kira ya yi zikirari ya ce to kowanne da wani inda mutumin nan na farko ne dai a ce ba ama rajulu wannan mutumin na ɗazu ne yake ya juru izarahu sai wani mutum da wani miƙe yana jan kwarjallansa wato kwarjallansa ya zo ya mai yawa yana ɗago shi min mu'akhirin nasi daga can bayan mutane can bayan sau sai ya katowa fa kana lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da imaman aka fil marratayn al ulayn menene ya hada ka a karo biyun nan na wato biyun nan na farko an ta kuna ajabta ni da ka amsa ba me yasa sau biyun na magana ba ka amsa ba sai a na uku amma inni lam unawwi bismika kaji kalmar yace ka sani cewa ban daga murya wajen faɗin suna kamar daga aka samu alliya lam na wuri bismi kabban daga murya wajen faɗin sunan ka ba illa ne khairu ba ce sai dan alheri alheri ne yasa ka rika wato daga murya ta wajen faɗin sunan ka inna fulanan lallai ka sani cewa wani sai faɗi sunan wannan mamacin la rajulin minhum ma'surun bidaini ka sani cewa wane da yake cikin kabila kaza to yana nan an tsare shi a matsayin fursunan yaki ma'asurun daga al'asir ne an tsare shi bidaini saboda dalilinsa na baki an jannata hana shi shiga aljanna shine ma'asurun kun gane a nan kalmar ya tantance shiga aljanna ba amma baki ya hana shi yanzu ya sa an ce wajen shiga ba shine ma'asurun an kada shi an tsare shi an hana shi shiga aljanna hasbunallahu wa ni'mal wakeel bayin shi to fabju annabi yake so in kun ga dama ku fanto shi domin yana da an tsare shi wa in wa in lamme wa in titum to namna bi rubuta ba wai jikin ko haka din ne eh in kun ga dama fa aslimu wa ila azabillah ko kuma wai in ko ba haka ba idan ita ka aiki shine wai in ba haka ba fa aslimu wa ila azabillah ku mika ji zuwa ga azabar Allah ko shine ai la yuzlimu wa la yaqdiru wa la yuzlimu ba zai mika ki ba eh to sai ce falau ra'aita ahlahu wa man yataharrauna amrahu da ce ne za ka ga danginsa iyalansa da wanda suke kirzadan jibinta al'awarinsa ina ma dai za ka gan su ka je ka neme su ba ka zo an su biya masa a ta wato ko kuma falau ra'aita ahlahu ina ma a lokacin za ka ga iyalansa wato danginsa irin hubbazar da danginsa suka yi kuma ya taharau da amrahu da wanda suke jin da lawarinsa a cewa da ya mutu mutane suna jin ɗan ungozu da danginsa suna jin wannan lamarin da ya faɗa cikin da nan kowa ya rika miƙewa ana tambaya wani wani ne ji nawa ake wurinsa wani ja wallahi sai da kuɗi na za a suka rika taruwa suna hukumar islamiyya baka zo an hulan da aka biya masa duk abin da ake bin sa hatta ma ahadin ya dulubu wani ne hatta da suka nemi mai bin zarbaki mutum da ya fi garga duk an biya masa saboda jin halin da ya shiga ya ji ko ba aljanna an hana shiga saboda bashin da ake bin sa malai ta akhrajahu abu dawud ga ajin lambar hadisin wannan sa'i wal hakim wal baihaqi wa dayalisi kun za abu dawud dayalisi akwai abu dawud al-sajistani shine wanne daya din shi shine mai sunan ko sajistani sajistani shine mai sunan yawa ba da daya din shi wani al-sajistani shine mai sunan shi musnadihi shi kuma daya din shi musnan ne ga rakam nan ya fada wa kaza ahmad ba'du ma li sha'bi an samura wa ba'du adkhala bainahuma sam'an ibn musanni musanni musanni وهو على الوجه الاول صحيح على جرد الشيخين akwai da farko cewa kai ya inganta ta hanyar irin kumular da bukari da mutum ke amfani da ita kamar qala al-hakim wa wafaqa az-zahabi wa ala al-wajhi thani sahihun faqat amma fuska ta biyu da yanzu kawai sahihi ne kawai ba da dan wato sharadin bukari da mutum bani ke wa ruwayatul ukhra lil musnadain ruwaya wata ruwaya daban kuwa da ta zo daga isnadai guda biyu wa ziyadatul ula wa thaniyat wato ta zo ne daga isnadai guda biyu musnad musnad kenan wa ziyadatul ula wa thaniyatu lil hakim kali na farko da na biyu ya zo ne daga hakim wa kadar thalitha wal khamisa wal bayhaqi wal khamisa wal bayhaqi athaniya haka nan ta wato ta uku da ta biyar amma ta biyu ko ta zo ne daga imamul bayhaqi wannan ƙara ƙaran inda ake nufi da ziyara ba shine inda ake zaki a wannan bracket in ka koma ka lissa ba za ka ga adadin su guda biyar wannan ku za ku koma ku duba don saboda lokaci saboda haka wannan duk da ka ganshi a cikin alƙawar ƙari ne in ka dauki ruwaya wani shi kadai za ka babu ƙarin ba za ka ga shi da mala albani da yake malamin hadisi ne shi ya tantaro ma ziyada ta ya hada ba guri daya wani ahmad attani da wa rabi'a shi ma an ka koma in ka ga dama da tantance sai kai musu 1 2 3 4 5 6 shikenan ولتيالي الخامسة وله ولأحمد وأبي داود السادسة فاتنا تزام تنسه إن شاء الله تعالى تاتي من زوا ما كلام بياه daga nan kuma sai can gaba Allah ya saka kowa da alaikum assalam na'am eh eh a hausa aka sami a kasar hausa aka sami kuma zan Allah ya ba hujja ba da jini ko daya sai dawo da aka mata sun bi ko kaje kin gari za ga mata ne ke zama ci an sami tallafin dubu ɗaya ɗari uku da arba'in na a hanya a can za a gulle shi duk bayanin da muka yi kenan ma ni eh na na ai mun taba wannan karatu duk da zamu kuma yi wannan a cikin nan salatin gai ana yin da ne ga wanda wato aka tabbatar ya mutu a kasar kabure ba wanda ko ba ya masa Allah ba amma musulmai sun masa sallah aka ce ba sai an maimaita ba shi ne maganar da malam ya yi mun taba karanta ana shi ko a wani littafi na wata wannan littafi da muka zo gaba malam ya kawo da sallin mamu shawi ya taba gaba saboda haka abin da yake daidai ya fi inganci shine idan an wa mutum sallah na san mutum ya mutu shi kenan shi ma kaga aka ce na jaki zubata talatin da biyu in ka koma ka duba da kyau za ka wala albani asali zubata talatin da biyu saboda haka an yi sallar ne ga da jaki saboda ya mutu inda wa ba musulmi ba musulmi ba ne Allah ne ma ya bada labarin mutuwa to shi ne suka tafi akan cewa abin da ya fi inganci shi ne idan mutum ya mutu a inda ba musulmi ne wato ba musulmi a nan sai ya masa sai a garin sa ya masa sallah wallahi ba tasna na Hmm. Hmm. sun canji al'ada ce ta danne sunna wallahi ba daɗewa da gidarta al'ada ce ta danne sunna shi ke nan na eh musamman a gaban mazan ko jamani ko haka ai sai hakuri kawai Allah za ka irin wannan faje wanda ya fita yanzu kana da kuɗi sosai yanzu kamar wannan da nake ma yadda sun dare mai kuɗi ne yana da kuɗin da za a dare shi amma saboda yana so ya tabbar domin shi ma ya bayyana tabbar abubuwa kawai yake abin ne da abin ne da don nan sun ta zo ana zuwa a karɓi bayan zuwa gurin a zo a yi mata jami shi ke wannan shi ne na ai amsar da na bayar ɗazun dai ba bacci kake ba ko dan da fedu kake cewa ne abu abu ayyuban ansari a ran ran tuno a da haka bunne to karewa ke nan sannan kuma abu la ba a da haka bunne to shi da amsar da muka bayar sai inda ka ko muna ci ba sai mun ta buɗe abun ba karewa ke nan abu ayyub al-azari kusa da babu fada babu roma duk kiristoci ne a gurin ana aka gawar da take anan kabarin ne abu na kuma a maka yake inda dakin Allah yake sai ya zanto tunda wato bayan Allah suna kwakwanta a nan sai Allah ya yi ma ya daga maka ba ba ruwan Allah ne wallahi ba ruwan Allah ne to na karan mutoji Allah ya jire ka wallahi na eh alaikum assalam na idan ba yi a bayan shi ma mai karatun ba da zai yi bayan an tabbatar da mutuwarsa bayan an tabbatar da ba abu mutu lafiya mun da muka zo kan zare da muka ce da a garin nan ne da ya kara zaka wani dogon zuma ya da ya barka ya zafar faɗo ce kamar ka ce duk wanda ya kuma yi masa ihu ba shi ba shi ya ce ba shi ba su domin ya fara jin kururuwa bayan ya zuba ya ce zuwa ya ce ma wanda ya ce to sani annabi ya ce kaza kaza kaza ya karanto mu Allah ya dace da mu akwai babban alarama da Allah ya kawo sarki ya kwatar da shi malam Ahmad Sulaiman muna fata Allah ba kawai sarki ya kara masa lafiya da kuma kiyaye nan shekaran jiya wajen malam bello ya go kusa ana ta bibiya ya yi wata magana wadda ta burge ni sosai ni kira lokacin ta burge ni yake cewa kidnappers sun kama malam Ahmad Suleiman ya doki kwana goma kaza goma sha yace to ana ta maganar za a ba da miliyan ɗari yace to kidnappers da ko zan